والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan safiya ta asabar ashirin da takwas ga watan shida shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun littafi na at-tuhfa as-saniyya sharh muqaddimat al-ajrumiyya wannan kuma shine darasi 30 da 36 na to a ina muka tsaya darasin da ya wuce za mu tashi kan inna wa kawace ne إن وأخواتها قال وأما إن وأخواتها فإنها تنسب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأمن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك ومعنى إن وأن التوكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع wato babin da zai shiga yau cikin annawafiq shine babin inna wa akhawatuha wato inna da danginta wato kamar inna ita ce shugaba a cikin babin tana kuma da dangi sai ce wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar wato inna wa akhawatuha aikin da suke yi fa innaha tansibu al-isma sukan yi nasaba ne ga suna ya zanto mansubun fi akhirih wa tarfa'u al-khabara sukan yi ar-raf'u ga kuma shi khabar ya zanto akhiruhu marfu'a wa hiya in kana son ka san kididdiga su ga su kamar haka inna anna lakinna fa anna laita wa la'alla wato harfa guda nawa kenan guda shida kenan taqulu a cikin larabci kakan ce inna zaidan qa'imun وليت عمرا شاخص idan ka ce inna zaidan qa'im wato kana ba da tabbaci bisa ga tsayuwar zai amma lokacin da ka ce laita amran shakhis kana fata ne kana burin ina ma a ce amru shakhis yana wajen da gangan jikinsa وما أشبه ذلك da makamancin haka ومعنى إن وأن إذا إن ده أن معنى سكيني التوكيد كالففر ذلك domin yayin da kace zaidun qa'imun ko amrun shakikun anta tasukul khabara kama huwa duna an tu'akkida ku bi shay kamar kana kawo labari ne ba tare da karfafuwarsa ba amma idan kace inna zaidan qa'imun inna amran shakikun فكأنك تؤكد قيام زيد وشخوص عمر wato ba da tabbaci kake game da labarin da kake yi da haka da inna da anna akan zo da su a cikin zance don karfafa zance walakin da lilistidrak wato lakin na kuma akan yi amfani da ita don hana mutum fahimtar wani abu shine istidraki wato kayi wani zance sai kake son kada a fahimce shi inda ba shi kake nufi ba sai ka kawo lakin nan shine istidraki wa ka'anna littakbih shi ko lafazin ka'anna ana amfani da shi don kamanta wani abu da wani abu an gane ku walaita littamanni shi ko harafin laita ana amfani da shi ne don gurin faruwar abu idan ka ce laita zaidan hadirun kana nufin ina ma zaidu yana nan ma'ana nan kana gurin faruwarsa ne bayan baya nan wala'alla littaraji wa tawakwa wato fi'ili ko kuma a harafin la'alla kuwa ana yin amfani shi ne littaraji dan fata fata ya sha bamban da gurin faruwar abu domin lokacin da kake cewa laita zaidan qa'imun ina ma zaidu a tsaye yake abin nufin kana faɗan abin da yana da nesa ya faru kila a lokacin zaidun baya nan ballantana ya zanto yana tsaye amma idan ka ce la'alla zaidan qa'imun mai yawa zaidu zai tashi tsaye ma'ana yana wurin kenan mutum yana nan ka ya faruwar ya aiwatar da abu da baya nan wanne ya fi nesan faruwa wanne ya fi kusancin faruwa idan yana nan ya fi kusancin faruwa idan baya nan ya fi nesan faruwa to lafazin la'alla ana amfani da shi ga abin da yake makusancin faruwa ya iya yiwa ya faru kake fatan samuwarsa amma abin da yake ba'ibul manal manisancin faruwa to shine ake amfani da shi da laita an gane ko kamar ka ce laital fakira ganiyun na ma dai talakan nan ya zama mai kuɗi a yau kaga abu ne wanda yake ba'idul manal ina fata an fahimta at-taraji shine fatan abu yiwu wa tawakku tarai na faruwar abu wa aqulu al-qismu ath-thani min nawasikh al-mubtada'i wal-khabar إن وأخواتها أي نظائرها في العمل وهي تدخل على المبتدأ والخبر وتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة الأول إن بكسر الهمزة والثاني أن بفتح الحمزة وهما يدلان على التوكيد ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدا نحو إن أباك حاضر ونحو علمت أن أباك مسافر والثالث لكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيد الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان والرابع كأن وهو يدل على تشبيه المبتدأ بالخبر نحو كأن الجارية بدر والخامس ليس ومعناه التمني وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر نحو ليت الشباب عائد ونحو ليت البليد ينجح والسادس لعل وهو يدل على الترجي أو التوقع ومعنى الترجي طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن نحو لعل الله يرحمني ومعنى التوقع انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته نحو لعل العدو قريب منا سمو إلا في الله da yake wa kuma wasu zai ci gaba da sharhi kenan القسم الثاني من مواسط المبتدا والخبر كشي نبيو cikin abin da suke canza fasalin mubtada da khabar suna kira na wasitul mubtada wal khabar wanda suke canza hukuncin mubtada da khabar kashi na biyu cikin su sune inna wa akhawatiha domin kashin farko mun yi su sune kana wa akhawatiha to da ya ce wa aka wasu ha sai ce aina za iru hafil amal inna da masu kamanceceniya da ita wajen aiki ma'ana irin aikin da inna za ta yi su ma suna yi don haka sai aka ce masu akawatu inna ko ka ce inna wa akawatu ha ko akawatu inna sauran su ne akawatu inna amma inna wa akawatu ha ya hada da inna din da su kamar da can kana wa akawatu ha ya hada da kana din da sauran وهي تدخل على المبتدا والخبر سنة شغاتك المبتدا والخبر لفظ هي أنا نفهم إن وأخواتها وأكن amfani da iya ga jam'i ga wanda yake ba na masu hankali ba sai a ba shi lamirin mace wa hiya su waɗannan haruffa inna da danginta ta dukulu alal mubtada wal khabar suna shiga ga mubtada da khabar fa tansibul mubtada wa yusamma ismaha sai su yi wa mubtada na saba kuma a ce mata sunan inna ne ko kuma sunan anna ko sunan ka anna ko sunan laita ila akhirih an gane ko yayin da kace inna zaidan qari'u kaga zama zaid ismu inna haka idan kace laita zaidan qari'u ya zama zaid ismu la'alla ka anna zaidan shuja'un ya zama zaid ismu ka anna wato kaga aikin da suke yi shine za su samu mubtada su masa nasaba sannan kuma a ambace shi da sunan su ba za a ce ism ba dole sai an danganta shi zuwa gare su ismu anna ko ismu inna ko ismu la Allah ila akhir wa tarfa al khabar kuma sukan yi rufa ga khabar da yake nufi da sukan yi rufa ga khabar bi ma'ana annaha tujaddidu lahu rafa'an sukan sabanta mata sabuwar rufa ba ta saba ba fatan an gane ku غير الذي كان له قبل دخولها ba rufa da dama khabar yake da ita ba kafin su zo wa yusamma khabarha kuma a ambace shi da kabaru anna ko kabaru inna ko kabaru Allah yanzu a nan gudun lokacin da kace alkitabu mufidu ka ga mutu da wal kabar kenan alkitab mufidun mutu da wal kabar ka ga mutu da marfu'un shi ma kabarun marfu'un idan ka ci gaba Allah musa wannan rubu'a din abin da yake so ce ba ita ce rubu'ar da yake da ita ba lokacin da yake alkitabu mufidu sabuwar rubu'a ce wanda la'alla ce ta kawo ta ina ba ta fahimta amma ganin ita da rubu'a ce amma kowace daban daban illa iyaka lokacin da kace alkitabu mufid mubtada marfu alkitab mufid to kaga alkitabu anan marfu'un marfu'un bi ma za ka ce marfu'un bil ibtida'i wato kasantuwar sa mubtada shine yasa aka mai rufa shi ma nan gurin khabarun mufidun to shi al khabar mufidun bi ma za mufidun bil mubtada yani al mubtada huwa alladhi sabbaba ar raf'a fil khabari shi mubtada shine ya haifar da samuwar rufa a cikin mai khabar to a shi anan gurin ko da ka samu rufa tunda tagayyar tarkib الآن تغير الترتيب لأنك أدخلت لعل yayin da kaji gaddala Allah to shikenan wato rufa da ke nan gurin ba ta kabar ba ce ba a matsayinsa na kabarin mubtada domin yanzu babu mubtada yanzu rufa ce ta ne ta Allah shine ba ra tujaddidu lahu rabb tana ta masa sabuwar rufa ba rufa ta su da ba isa Allah su wadannan harufa in sun shiga cikin su wa yusamma khabara kuma da can sunan shi kabar amma ga zama kabar da Allah ko kabar illa wa hadhihi al adawat kulluha huruf wadannan kariki sai sune al adawat wato inda da sauran danginta kulluha huruf dukkanin su harufa ne wato ba ta cikin al asma kuma ba ta cikin al af'al kulluha huruf inna amna ka'anna lakinna laita la'alla dukkanin su huruf ne ba suna ba ne ba ba kuma fi'ili ba ne ba wato kaga bambancin kana wa akawatu domin kana wa akawatu ha kulluha af'al lakin da inna wa akawatu ha kulluha huruf wa hiya sitta الأول إن بكسر الهمزة والثاني أن بفتح الهمزة وهما يدلان على التوكيد من فضلنا أبايا سنة نور توكيدي ما معنى التوكيد ومعناه تقوية نسبة الخبر للمبتدا wato karfafuwar dangantuwar kabar zuwa ga musa daɗinsa in da can ka sai alkitabu mufidun wato ka danganta amfani zuwa ga mai littafi amma kawai dangantawa ce wadda ba ka karfafa ta ba idan ka ce innal kitabu mufidun yanzu nan ka karfafa dangantuwar kabar din zuwa ga mai mubtada shi abin da yake nufi da tauki نحو إن أباك حاضر ونحو علمت أن أباك حاضر مسافر والثالث لا أقرب cikin harufan nan shine lakinna wa ma'anahu al-istidrak abin da yake nufi da lakinna shine istidrak me al-istidrak sai ce wa huwa ta'qibul kalam shine ƙara zance bi nafi ma yatawahhamu thubutuhu ta hanyar kore abinda ake zaton faruwarsa au isbati ma yatawahhamu nafihu ko kuma wato tabbatar da abin da ake tsammanin koruwarsa an gane ko nahau ga misalin sana muhammadun tijaun muhammadun tijaun lakinna sadiqahu jaban yayin da kace muhammad tijaun to sai a dauka ya kamata da abokanansa su masu zama mai jarumai to kai ko baka son a fahimta ka sai ka ce lakin na sadiqa hu jaban sai da abokinsa matsoraci ne da shi jarumi amma abokinsa matsoraci ne rago ne shi ne jaban rago ko matsoraci to ka'ida ya kamata mu jarumi ya abuta da jarumai don haka idan ka ce wani jarumi ne kamar kana nufin shi da abokanansa to amma kai baka san a fahimta ka da haka sai kai istidraki lakin na sadiqahu jaban والرابع نهد cikin waɗannan harufa ka anna وهو يدل على تشبيه المبتدا بالخبر wannan abin da yake yana kaman ta mubtada da khabar din sa nahu ka anna aljariyata badrun lafazin aljariya yana daukar ma'anar kuyanga sannan yana ɗaukar ma'anan budurwa ko da ba baiwa wacce ba domin ku yanga ai baiwa ce amma aljariya kuma yana nufin budurwa matashiya da haka sai ce ka annal jariya ta badrun ai budurwar kai ka ce wata ce ma'ana nan ya kamanta ta da wata ta fuskar me ta fuskar haske a da haba ta kibi ka anna littafi wal khamis laita na biyar ɗansu shine laita ومعناه التمني معناه شيء تمني فمن التمني وهو طلب المستحيل او ما فيه عسر اذا انت التمني شيء burin faruwar abu wanda yake ba zai yiwu ba an gane ku kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke fi kai mana wato takaicin da kafiri zai samu kansa a cikin ranar tashin kiyama yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yada wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba kaga nan yana neman abin da mustahil loko ba zai taɓa faruwa ba dan ba za a mai da shi kasa din ba yana gurin ina ma gaba kasa to kaga talabu amrin mustahil shine ne at-tamanni talabul mustahil aw ma fihi usrun ko mutum ya rinka fatan abin da ko da zai faru kan akwai wahalar yiwuwarsa to zai buga mana misalin duka biyun zai fara da mustahil sai ce laita shababa a'id idan ma samartaka ta dawo to wannan mustahil ne ko kuma gabi mustahil ne laita shababa a'id ba zai da ba zai da amma abin da ke fi wa nasrun da yake laikal bali da yanzahu ina ma dole ya ci jarabawa wannan kan yana da wahala amma zai iya ci bisa ga dace kawai kina yar sanke ya ci amma ba da wani wani lokacin da mutum zai yar sanke a jarabawa ka kuma ta kai musu ya ci amma ba wani yana da tabbas ba kawai shi ya rubuta ne kaga nan laikal bali da yanzahu ma'ana dai lafazin laita ana amfani da shi li amri mustahil wuqu ko kuma ba'idul wuqu abin da yake ba zai yi zai faru ba ko kuma koda zai faru akwai wahala wasadis na shida la'alla wa huwa yadullu ala taraji aw tawaqqu la'alla ana amfani da shi ko dai ne taraji fatar ina ma abu kaza faru aw tawaqqu ko kuma tawaqqu'i zaton faruwar wani abu shi ne zai fassara mana a taraji da tawakku ito ma'ana taraji talabul amrul mahbub a taraji shine fatan abu mai kyau ya faru wala yakunu illa fil mumkin ba a amfani da taraji sai cikin abin da ya iya yiwa ya faru din kamar ka ce la'alla Allah yarhamuni ina ma Allah ya ji kaina ma'ana nan gurin fata take ina fatan Allah ya ji kaina la'alla zai dan kadimu ina ma zai zo daman ma zai zo ina fatan zai zo da zaidun zai iya yiwa ya zo wa ma'anar tawakko amma a tawakko kuma shine intizaru ko il amr al makruh fi zati jiran faruwar wani abu da zuciya ke ki irin abin da muke mutum ke kin sa fi zati yi a karan kansa yadda yake amma ta iya yiwa cikin zuwan sa din akwai alkhairi amma dai zuciya ba ta sanya na haula alla al aduwa qaribun minna mai yiwa ga abokin adawar na kusa da mu zuciya na san abokin adawa mu zo kusa ba ta to amma kuma kila a cikin zuwansa kusa din akwai riba ka kashe shi ka samu lada sannan kuma ga ganima da zaka samu ko ya kashe ka ka yi shahada ka samu darajar lahira a kowanne daga ciki ihdal husnayn ne wa hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi aydina ya ba ta fahimta to waɗannan sunaye inna wa akhawatu tare da bayanin kowanne aikin da yake da ma'anarsa ina ga suna da sauki sosai a cikin larabci ba su da wahala to daga nan sai na gaba shine zanna wa akhawatu ya aka yi malaka zuwa lati haka
قال واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والقدر على انهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وقلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واستقدت وزعمت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
mun gama da inna wa akhawatuha bayan da ta mun gama da akhawatu za mu shiga cikin zanna wa akhawatuha wato inna wa akhawatuha da kana wa akhawatuha dukan suna shiga cikin abin da yake mubtada wal khabar ne asu zanna wa akhawatuha kamar yadda zai bayyana a gare mu wato ba lalle ba ne abin da za su shiga cikin su zanto mubtada wal khabar zai iya zama hakan zai iya zama ba hakan ba bayani zai zo nan gaba sai ce wa amma zanantu wa akhawatuha فإنها تنصب المبتدأ والخبر ما ينصب في المبتدأ والخبر كنا ثم هي النكبة المبتدأ والخبر بعدها أما كان وأخواتها كان هو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أما إن وأخواتها ده تنصب المبتدأ وترفع الخبر تسوكم والنفا تنصب المبتدأ والخبر gaba ɗaya da mutura da kamar kowanne mai yake samu na saba ala annahuma maf'ulan laha bisa ga cewa sun zama maf'uli guda biyu su biyun ga zanna ita kadai domin zai zanto zanna anan tana cikin fi'ilai wanda suke bukatuwa zuwa ga maf'ulan bihi guda biyu kun san fi'ili akwai lazim akwai muta'addi lazim wanda ba bukatar maf'ulan bihi mansu alladhi yaktafi bi marfu'i muta'addi wanda yake bukatar maf'ulan bihi mansub to kuma fi'ilin da yake bukatar mafawalan bihi mansub shi ma ya tafi kashi kashi akwai wanda yake bukatar mafawalan bihi mansub guda biyu akwai wanda yake bukatar mafawalan bihi mansub guda daya to inna wa akhawatuha suna cikin fi ai zanna wa akhawatuha suna cikin fi idan da suke bukatuwa zuwa ga mafawalan bihi mansub guda biyu da haka in sun shiga mutala wal khabar duk suna musu nasaba ala annahuma maf'ula liha wa hiya in kana son ka riga mai zanna din da danginta su ne zanantu wa hasibtu وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت ban san hikimar da yasa shi malamin ya faɗe su haka ba yawanci sukan faɗe su ne gaba ɗaya da sunayensu kawai a a matsayin su na ilan su kawai ba tare da sun yi isnadin su ba zuwa ga ka'ur mutakalli wato sai su lissafa su kamar haka farko ne zanna sai ne hasiba sai ne eh khiltu sai zanto khala sai ne sai zanto za'ama sai ne ra'aytu shine ra'a ba sai ne alima sai ne wajada jamil sai ne ittakhadha sai ne ja'ala eh ja'ala kenan sai ne sami'a sai ne su kenan ko su kaga guda nawa kenan su goma kenan ko su goma kenan to yawanci haka suke zana su ba tare da sun jingina su zuwa ga sa'ul mutakallim ba shi ya dangana su zamanto hasibtu kaltu kila wannan ta'birin ya dau wani ya fahimta cewa dole da'ima haka ake musu wanda ko ba haka bane ba a yi jingina su zuwa ga ta sa'ul mutakallim a yi jingina su zuwa ga mai al-ismu zahir an gane ko to karanta mu ji zuwa ga sharhin su واقول القسم الثالث من نواسخ المبتدا والخبر ظننت واخواتها اي ظاهرها في العمل Mm.
وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما جميعا ويقال للمبتدا مفعول مفعول الاول وللخبر وللخبر مفعول الثاني وهذا القسم عشره افعال الاول ظننت Mm.
نحن ظننت محمدا صديقا lokacin da kace zamantu muhammadan sadiqa kaga asalin zancen muhammadu sadiq sai kace zanantu muhammadan sadiqa kaga anan gurin zanantu fi'il wa fa'il muhammadan maf'ulun awwal sadiqan maf'ulun thani eh wa thani والثاني حسبت نحو حسبت المال نافعا asalin ta shi ma almalu nafi'un mubtada wal khabar da kasa hasibtu fi'il wa fa'il almal maf'ul awwal nafi'an maf'ul thani eh والثالث خلت نحو خلت الحديقة مبهرة lafazin khala ko khiltu daidai yake da zanantu din ta fuskar ma'ana an gane ku wato na yi tsammanin alhadiqa gonar musmira tana da yayin ita ce na yi zaton haka shi ne khiltu mhm والرابع زعم- زعمت نحو زعمت بكرا جريئا lafazin za'ama ana amfani da shi wani lokacin bi ma'anar kawai za'ama kaza bi ma'ana kala kaza sannan za'ama ana amfani da shi ga abin da mutum yake riyawa bayan ba haka yake ba yana riya kaza ne shine za'ama ayyana shirka'i allazina kuntum tazu'amuna annahum shirka'u li an gane ko يعني تقولون انهم شركاء لكم لكن لا يجيك هم ليسوا بشركاء لان الله تعالى ليس له شريك الزعم كنا ريا ابو كوكو فدن ابو مهم.
والخامس رأيت- زعمت بكرا جريئا اكيد بكرا كي بكر إيه. زعمت بكرا جريئا لا زمان بكر هنا لتول الليل اكيد بعد تول الليل جريء ما يتول الليل وندي كده كتشي مهم.
والخامس رأيت نحو رأيت إبراهيم مصلحا to a nan gurin ra'aitu a nan yana ɗauka ra'a yana da ma'ana guda biyu akwai ra'a bi ma'anar ru'ya al-basariyya da kuma ra'a bi ma'ana ar-ru'ya al-qalbiyya ru'yatul qalb ita ake nufi a nan gurin wanda daidai take da zato ko ilimi idan na ce ra'aitu ibrahim muslihan na yi zaton ibrahim ya ci jarabawa na zaci ya ci jarabawa ra'aitu ibrahim muslihan ko ina tsammani ina zaton ya ci jarabawa ba wai gani ne na gani ido ba gani ne na ne na zuci wanda yana nufin zato ko ilimi kun gane ku domin idan gani ne na ido to wannan yana mafahunan biki guda ɗaya gare shi kawai an gane ku na sai ne
والثالث علمت نحو علمت صدق منجيا eh, ina da tabbas din cewa gaskiya a ba da ke tsamar da mai ita da ke ceton mai ita shine alimtu su duka mun jiya Mhm, والسابع وجدت نحو وجدت الصلاح باب الخير mm. wato eh, salaha ta- ta bawa shine kofar alkhairi kenan na samu cewa a cikin bincike na ko a cikin karatu na ko abin da ya gobe ta koya mu cewa saraha ita ce mabudin alkhairi shine wajen
والثاني اتخذت له اتخذت محمدا صديقا جميل أها.
والسابع والتاسع جعلت نحو جعلت الذهب خاتما مم.
والعاشر سمعت له سمعت خليلا يقرا جعلت الذهب خاتما wato ja'ala nan in ya buga sun kolan biyu guda biyu ma'anarsa sayyara wato yadullu ala tahwil tahwilu maddatin ila maddatin ukhra canja wani abu da wani abu sai zan to ja'ala kenan kamar nan gurin kaga ai akwai zinarin dama can a hannunsa me yayi aikin da yi me yadda zinari ya zama mai zobe kaga ba shi zinarin ba shi tahwil zinari ne kawai ja'altu dhahaba khatama na mayar da zinarin nan ya zama zobe ma'ana da yana ba a san'anta shi ba an mayar da shi wani tufafi ko wani abin da ake iya sawa Aha. daga nan والعاشر سمعت له سمعت خليلا يقرا da mai to kalilan ya tsara kaga jumlar ya tsara ita ce mafawulin sani ke sai ce ne وهذه الافعال العشره تنقسم الى اربعه اقسام نعم القسم الاول يفيد تنبيه وقوع الخبر وهو اربعه افعال مهم.
وهي ظننت وحسبت وقلت وزعمت da kyau والقسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر وهو ثلاثه افعال وهي رايت وعلمت ووجدت مم.
والقسم الثالث يفيد يفيد التصميم والانتقال وهو فعلان وهما ko an ce wa huwa fi'lan nam fi'lan وهو استعلان وهما اتخذت وجعلت والقسم الرابع يفيد النسبة للسمع وهو فعل واحد وهو سمعت
wato in ka kasa su gaba ɗaya zanna wa kasuwa za su kasu kashe hudu abin da yake nufi da kaso su kashe hudu yana nufin ta fuskar ma'ana ba ta fuskar aiki ba aiki da iri da suke yi shine nasbul mubtada wal khabar amma ta fuskar ma'ana sun kasu kashe hudu kashin farko ma yufidu tarjiha wuqul khabar wanda labari ne ka zo kake bayar da shi amma labarin zai ɗauki ma'anar kila ya faru kila bai faru ba sai dai kayi amfani da lafazan da ke nuna rinjayen faruwa ya fi rinjayen rashin faruwa to wannan ana amfani da ha- ha- ha- fi'ilai kamar haka wato sune fi'ilan zanna da hasiba da kala da za'ama dukkan su suna ginuwa ne akan mai zato sai dai zato ne mai mai rinjaye Eh, hasibtu zaidan qa'iman ma'ana ina da son zaton da yake da rinjaye cewa zai je na tsaye bai kai daraja ta yakini ba amma ya fi wato wahami daga nan sai kashi na biyu wanda yake fa'idantar da yakini da tabbacin faruwar labari to su wannan fi'ilai ne guda uku fi'ilin ra'aitu da alimtu da wajattu yayin da duk mutum ya amfani da su tabbas yake bayarwa ba ta so yake yi ba an gane ku alimtu wajadtu da ra'aitu daga nan sai kashi na uku allazi fi tasyir wanda ke nuna canjuwar abu daga hali zuwa hali wal intiqal da shirakarsa sune su ne guda biyu ittakhadtu da kuma ja'altu an gane ku daga nan sai kashi na hudu allazi yufidu nisbata fi sam'i wanda ke nuna dan- da- dangantuwa ta ji wa huwa fi'lun wahid shine sam'i wato kana nufin ka ji da kanka ba wani ne ya ji masa ba wannan ta fuskar ma'ana kenan kamar yadda na faɗa bambancin ma'anonin su kenan amma ta fuskar aiki do aiki iri ɗaya suke kamar yadda ya riga ya bayanin sa to abin da zai shigar nan gaba tamrinat ne a zuwa ƙarshe yana ga sai mu barci a haka idan mun tashi ma tashi akan tamrinat din mu yi su sannan mu shiga wani babin kuma ala kulli halin ma in mun shiga tamrinat ma ma shiga cikin su wato ababe da ake karanta su haka kamar da sauki lokacin da ake karanta su sannan kuma kamar mutum ya fahimta lokacin da yake karanta su to amma muzakara ita ce za ta sa mutum ya je ya rike su domin idan mutum bai yi muzakara ba duk yadda ya fahimci abu lokacin da aka yi darasi to in ya bari aka yi kwana biyu uku hudu shi kenan ya wuce kenan da shi da wanda bai taɓa yin babin ba duk ɗaya suke amma a ranar da aka yi mutum ya yi muzakara ko shi kadai ko shi da abokin muzakararsa ya je ma wani lokacin ya karanta tamarin shi kadai ya yi kokarin yi ko amsila din da mai littafi ya kawo ya kawo alimtul sidika munjiyan shi ya canja da nashi alimtul kitaba nafi'an ba shi kenan mutum da ba nasu bane ba ina fata an fahimta ya zo ya ce ittakhadtu muhammadan sadiqan yazo ce ittakhadtu umara zamilan kaga duk dai ma'anar da yake amma ya canza samarin da ma'ana abin da ke sa mutum ya iya nahawu idan ya ɗauka misalai da ake kawowa misali ne aka kawo in ya ga dama karkashin kowanne zai tsaya ya kawo biyu ko uku irinsa shi da kansa to shi ne zai iya larabci amma wanda ya haddace ni cikin littafi to kaga shi kaɗai ne larabci a wajensa in ba wannan aka yi ba kamar wani profesa abdulrahim fa yana madina wani ɗai mutumin indiya ne amma hujja ne a larabci ko yanzu matsaba'ar sun fa duk abin da za a buga da ya shafi larabci sai ya duba a yi nazari gashi ba indiya ne shi kaɗai kamar wani ɗan karamin kamus ne ya iya larabci ya iya turanci ga yaren urdu ga faransanci wajen yarka goma yake yi shi kaɗai shi ne ya wani tafi ya ce motsi kadan a ce ka'ada zai zama don raba zai zama ya ce la a ka'ada ku wala ya ce kar Allah ya tsayar da shi kar Allah ya rayar mana da shi Allah ya sa ba zai je mutu a huta sai ka saka sai ya bayani ya ce abin da ya sa ya wannan mummunar addu'a ga zaidu ya ce da zaidu cikin littafin na hau ce ba wani mutum mai yawo a kafa mai suna zaidu ya ce dai shi hada ɗalibai koyon ilimi in ba su ce zaidu ba hankalin su ba ku ya ce su kawo waɗansu sunayen daban su gayyar zaidu to sai mutum ya yalwata wa kansa sama da ya suke kansa cikin amsala inda aka kawo a littafi Abdurrahim fa hujja ne gaskiya yana da yan kananan littafi masu daɗin karantawa dai mutum ya ga littafin a rubuta profesa ko doktor Abdurrahim fa haka ba a rubuta fi din ita kadai fa kar ma mutum ya tsaya wata wata ya tsaya na tabbatar zai kawo hujja ne wannan mutum sosai da sosai to sai mu karanta adab ko ko ya ko ko ya dai mu dan taba shi ko kadan ne ni ban fito da littafi eh shine hujja ne akan larabci ba na wata ba hujja ne sosai akan larabci a darhin fa wato wannan ke wannan ilimi na wanda ya yi shi ne laraba ba su littafi su ba su duba sai in ya wadda a duba in yi sauke su kuma dole ya soke ke yi zai su zai kai kawai ya soke su cikin magana ta shari a ina muka tsale ni na manta ma adab din na muka tsale a farka ta kuma ne ko a menene ina manta to bismillah مناسبة النفس مناسبة النفس أه.
بسم الله الرحمن الرحيم مناسبة النفس يبدو أن طرف نظم معلقته في فقرات مختلفة لأنها متباعدة الأفكار
wato idan mutum ya lura da mu'allaka ta tarfa ibn al zai fahimci cewa ya tsara ta ne fi fataratin mukhtalifa a lokuta daban-daban li'annaha mutaba'idatu al-afkar domin tunanin da ke cikin kasidar daban-daban yake da juna galibi idan mutum ya tsara kasida ko mun tsawonta a lokaci guda za su ga akwai tasassun na afkar wato tunanin wani na bin juna a tsari ɗaya amma idan ya ɗauko wata magana bai zuwa bai ɗauko wata magana wannan ya nuna yayi ta a lokuta daban-daban kuma kowane lokaci akwai mulabasat ɗinsa akwai lokacin da mutum yake cikin damuwa akwai lokacin da yake cikin farin ciki akwai dare akwai rana akwai zafi akwai sanyi ko wanda yana da tasiri wajen abin intajin mutum da adab intajin al'adabi lahu tasirin fi intajin al'adabi sai ce ne
فقد وصف الديار والقراءة بعشرة أبيات ثم وصف ناقته في واحد وثلاثين بيتا.
ya siffanta gida gidaje na makowa kenan wani kira da rabuwa da makowa bi ashrafu abwa baiti goma thumma wasafa na kafa fi wahidin wa thalathina baita sun ne zo na siffan ta taguwa ta kora kuma su cikin baiti 33 ba daya
ثم ختمها بالفخر والدفاع عن الكرم sannan sai zo cikin kasidar ta fi bilfakar ta hanyar alfahari da kai wadda fa'a an karam da kare wato karamcin dan adam
والحكم الجميلة في اثنين وستين بيتا wato ya zo ya bayani akan hikimomi bayan ya bayani kan alfahari da kariya game da karamci da hikimomi masu kyau fitnai da sittina baitan duk wannan ya haɗa shi ne a cikin baiti sittin da biyu
فجاء مجموع المعلقة أكثر من مئة بيت gaba ɗaya ma'allaka don su suka samu ta kunshi baitin da ya ɗoriya a kan ɗari ya ɗoru a kan ɗari a kan baiti ɗari wato ta fi baiti ɗari ke nan
على أن العاطفة السائدة في معظم المعلقة هي عاطفة العالم duk da cewa babban abin da ya fi rinjawa a cikin kasir ta ta afifa ɗinsa wato inda zuciyarsa ta fi karkata shi ne zama mu'allaka a cikin mafi yawan mu'allakar shi ne afifatul alam wato zuciya ta wanda yake cikin damuwa
من ظلم الأقارب saboda dangin saboda danginsa da suka zalunce yawanci abin da ya fi kai kawo kenan a cikin kasidar
وذلك لأن أعمامه على ما يبدو ظلموه وإخوته ووالدته الأرملة domin abin da zai bayyana cikin kistarsa wato a amamahu babbanninsa yan uwan mahaifinsa sun zalunce shi shi da yan uwansa kamar yayansa ko kannansa kenan da kuma mahaifinsu al'armala wadda mahaifinsu ya mutu ya barta walam yusihim mirasa wato ba su ba su gadon su ba to wannan abin ya bakanta masa rai kuma yayi tasiri a cikin dukkan abin da zai faɗa ko yaya yana cikin magana sai ya koma wajen shi kai to abin da wancan babbanninsa suka yi masa annas
النص وقولك عطلاب بغرفتك همدي طلوعك باق الوجه في ظاهر الوجه وإني لأمضي لأمضي الأم عند احتضاره بعوزاء مرقال تروح وترتدي لها- لها فقدان أقبلا نق- نقض فيهما كأنهما بابا مميت ممرد وهادية الأسنون سابقة القرى بعيدة وصب رجلي نوارة اليد
إذا القوم قالوا من فتح فقام قال من فتى خلت أنني دعيت فلم أكثر ولم أتبلد ولست بحلال ابتلاء مخاف- مخافة ولكن متى يسترشد القوم أرشدي فإن تبتغوا في حلقة القوم فإن تبدلوا
فإن تبغيني في حلقة القوم فالقني وإن تقتلفني في الحواريت تفتدي وإن يلتقي الحي الجميع خلافني تلاقني خلافني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد إلى ذروة البيت الرفيع المسمد بعدين بيقول لك بخيلة أطلال ببركة سهمتي خولة سنن ما كان بيك يسمي يطلع ينسي بالحكمة بخولة أطلال ببركة سهمتي فلوح كباك الوسم في ظاهر اليد لفظ أطلال ممكن جمع من كلمة الموت dalan ya riga gabata a baya ya gabata a baya a cikin waɗansu abiyar wato shine kufai na gidaje kaula tana da waɗansu kufai na gidaje bi burkatu sahamadi a wurin da ake kira burkatu sahamad a san annabi kusa da wajen riyad kenan kamuhu daga nesa zaka ga wannan kufai din yana bayyana ka bakin wasu fi zahir yadi kamar ragowar zane a za a bayan hannu alwasulu zane da matan suke a da mai kama da kunshi shi ba kunshi bane akan zo a fitar da design din fulawa ce za a yi hoton kifi za a yi da dangare za a yi kan maciji za a yi gargadan al'adar kowace kabila za a zama shi ko da gero ko da yana zanzan sannan sai a zo sai a tattaka allura a daidai wanda aka gana sai jini ya fito to sai a sanya lalle sai su buce tare to ya kame kenan to shine alwasulu wannan manzo Allah ya tsini wanda suke yi لعن الله الواسمة والمستوسمة wannan shine alwasu suka yi ta a hannu suka yi a wato a bayan kakan hannu suka yi ta a zira'i suka yi ta a gaban baya suka yi ta a jiki gaban ɗaya gwargwadon al'adar kowace kabila shi ne su saluhu فليه بمعنى تظهر وبن تنقى طلال كان سكن بينا بجنيسة كذاك الوسم في ظاهر اليد كما هو الجامي بيدئي أبايا هنو yadda zanen ba ya fasuwa gaba daya haka a salamu kaula su ma ba sa fasuwa in dai ta zo din za a ga alamar nan ban adam ya zauna a wajen wa inni la um bil hamma inda tawari bi awza'a mirqalin taruhu wa taghtadi laha faqidani ukmila al-mahd fihima fa annahuma babu li fi mumarradi صحابية العثمان شامخة القرع بعيدة وخد الرجل موارة اليد لفظ الهم daidai da alhuznu wato bakin ciki alhammu alhuznu